أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله عندما نعيش في زمان وتختلط فيه الأمور وتتغير فيه الثوابت وتصبح حقائقنا عجيبة ونتأسف على ما فات ونخاف مما هو آت وهموم الحياة تحيط بنا ومشاغل الدنيا تعجبنا فيذهل الإنسان بهذا النوع المتسارع من المتغيرات ولا يشعر بطعم حياة ولا راحة ينبغي لنا أن نقف وقفة صدق مع قوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون هل هناك من ينسى نفسه؟ وكيف ينسى نفسه التي بين جنبيه إنها والله حقيقة قرآنية صادقة فمن نسي الله تعالى بنسيان ذكره وعبادته أنصاه الله تعالى نفسه فلا يعمل ما ينفعها في الدنيا والآخرة وتراه في الدنيا يتعب جسمه وعقله ولكن ليس إلى عمل جليل وإلى ولا إلى هدف نبيل نسي نفسه فها هو يسعى ويذهب ويروح وتراه مشغولا لا يستطيع أن يفك رأسه ولكن إذا تأملت في عمله وكلامه في يومه وليلته لا تكاد ترى فيها شيئا لله تعالى فأينما أوسانا به سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فلنسأل أنفسنا هل جعلنا محيانا لمن خلقنا ورزقنا وأحيانا نسي نفسه من أصبحت صلاته ميتة سجوده ميت وركوعه ميت لا روح فيها ولا خشوع فيه إنما حركات وكلمات لم يستشعر أنه المواعيد مع رب العالمين ولم يتلذذ بلقائه بلقاء مع خالق الأولين والآخرين نسي نفسه من أصبح لسانه يابسا عن ذكر الله تعالى ويتحدث في جميع الأمور ويسب من يسب ويفتح جميع المواضع ويناقش جميع القضايا في المجالس بالحديث وفي وسائل التواصل بالمراسلة وأما لسانه ففاتر عن ذكر ربه تعالى إنها والله غفلة القلب وليست غفلة اللسان كما قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولو ذكر قلبه لتحرك لسانه ولتغير زمانه وملئت بالأشجار جنانه نسي نفسه من أطلق لنفسه هواها وسحرته الدنيا بسحرها وأسقته الشهوات من سكراها وحشر يوم القيامة يسأل عن أماها قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى نسي نفسه من خسر الشهور والسنين في عداءة وقته الثمين في متابعة سفاحة الآخرين ولا استفاد الدنيا ولا الدين حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون نسي نفسه من أهلك نفسه بكثرة الخصومات وحمل في قلبه الغل والكراهة وأصبح أسيرا للأمراض والآهات حتى أمسى وحيدا من كثرة العداوات فدعوا فدعوا الخصومات فإنها في الدنيا ملامة وفي الآخرة ندامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نسي نفسه من لم يبال في مقصبه ومعاملته أحلال أم حرام فالمهم هو زيادة الرشيد فيموت قلبه ولا ينتبه إلى آثار ذلك من نشود زوجته وعقوق أبنائه وأمراض نفسه وأهله وخراب سيارته وفساد علاقته ومحق البركاته بركات ماله وأوقاته فيكثر ماله ولكنه لا يزال مسكين يرى الفقر بين عينيه يقول تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يأخذ مالا بغير حق فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع مصداقا لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن يأخذ بغير ومن يأخذ مالا بغير حق فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع نسي نفسه من نسي أنه قادم إلى يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحساها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وكان الفضيل بن عياد رحمه الله إذا قرأ هذه الآية يقول يا ويلتاه ضجوا إلى الله تعالى من الصغائر قبل الكبائر نسي نفسه من نسي نفسه فلا ينتبه إلى انصرام الأعمار ولا تفيد فيه موعظة واعظ ولا يتذكر من نصيحة ناصح ولا ينتبه إلى تهذير النبي حتى يسمع ذلك النداء الأخير أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير هذا فصلوا على الحبيب المصطفى كما أمركم في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعذنا الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين أعداءنا يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب سرف قلوبنا على طاعتك اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك موحدين لك مسلين لك تائبين لك منيبين اللهم بيض وجوهنا يوم نلقاك اللهم بيض وجوهنا يوم نلقاك اللهم بيض وجوهنا يوم نلقاك وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وسائر أهلينا اللهم من كان من أبنائنا من آبائنا وأمهاتنا وأهلينا ميتا فمن عليه بأفوك ومغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين واجعله في قبره منعما ومن كان منهم حيا فاعف عنه فاعنه على طاعتك وارزقنا بره وإسعاده واختم لنا وله في هذه الحياة بخير يا رب العالمين اللهم أصله نساءنا ونساء المسلمين وأبناءنا وأبناء المسلمين وسلمنا من الفتن والشرور وخذ بأيديهم إلى الخير والرشد والستر والعفة والفضيلة اللهم ارفع الضر عن عن المتضررين من المسلمين يا رب العالمين في كل بلاد اللهم وفق ولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى نصر التوحيد والسنة وقمع الفساد والرذيلة وخذ بنواسيهم إلى ما يرضيك ويعلي أمر الإسلام والمسلمين إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء استجب دعاءنا يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين dubar mu takenta shine ya manta kansa saboda haka mutane sun shagaltu da wasu abubuwa har ya zama mun manta kanmu a wajen ubangiji muka manta da Allah sai Allah ya mantar da mu kawo kudubar tana tunatarwa ga mutumin da ya manta kansa amma kuma ya shagaltu da zagin mutane da aibanta mutane ya manta kansa cikin abubuwan ibada da Allah ya ɗaura masa ya shiga wani abu daban godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafar shi muna neman tsari daga sharrin rayukanmu muna neman tsari daga munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi shi da shiryayye wanda Allah ya batar da shi ba shi da mai shiryar da shi muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah guda ɗaya wanda bai da abokin tarayya na shaidawa lalle annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne ya ku masu imani ji tsoron Allah matuƙar jin tsoro, kada ku mutu shiga lahira sai kuna masu miƙa wuya zuwa ga Allah. Ya ku masu imani, ji tsoron Allah kuma ku faɗi magana wacce take tabbatacciya wadda ta dace. Allah zai kyautata ayyuka a gare ku, sannan zai gafarta zunubanku. Wanda ya yi ma Allah ɗa'a yi wa manzan Allah ɗa'a babu shakka ya rabauta rabo wanda yake mai girma bayan haka ku sani mafi gaskiyar zance shine zancen Allah mafificiyar shiriya ita ce shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan fararrun abubuwa ɓata ne kuma bidi'a ce kowace bid'a kuma bata sannan kowace bata wuta ce bayan haka ya ku bayan Allah a lokacin da muke rayuwa cikin wani irin zamani wanda al'amura suka ci kurkuɗe al'amura sun yamutse sannan kuma tabbatattun abubuwa da aka san su cikin al'umma suna gushewa na ɗabi'u da halayya ta gari su ba suna lalacewa dukkan abubuwan da aka gada waɗanda suke da kyawu mutane suke tafiya a kansu sun lalace sun radiddige babu su al'amuran al'umma ya ci kurkuɗe mun waye gari babu wani abu daga gaskiya wanda yake ƙawatar da mu abin da yake ƙawatar da mu su ne ƙarerayi da zancen banza da zancen mutane su suka fi kawatar da mu nan ake ba da himma da za ka sake sakon shiga aljanna a cikin intanet ka sake sako na shiga wuta za ka ga masu yin komen a kan shiga wuta sun fi yawa masu bibiyar alheri a cikin waɗannan kafafe 'yan kaɗan ne daga mai zagi sai mai ashaka sai mai mummunan addu'a sai mai faɗan abubuwan da ba su dace ba sai wanda yake amfani da shafinsa ya ɗora ƙarya ko ya ɗora zagin wani ko ya ɗora aibanta wani sai wanda zai ɗora zage-zagen mutane ko tsiraici ko abin da bai kamata ba dukkan al'adar mu ta kirki ta ruɗe babu ita ta ya mutu sannan muna bakin ciki da abin da ya tsere ba ma jin tsoron kuma abin da zai biyo baya a nan gaba na saba ma Allah da muke da irin musifar da za mu shiga ba ma jin tsoronta bakin ciki ya kewaye gidajenmu da ɗakunanmu da zukatanmu da harkokinmu da ofisoshinmu da ayyukanmu da kasuwanninmu duka bakin ciki ya kewaye su takaici da wulaƙanci da ƙasƙantuwa duk ya kewaye su shagaltuwa da duniya ba shagaltuwa da lahira ba shine yafi ba mu ƙawatawa nan kan za mu ƙawata abubuwa don haka ɗan adam ya rikice da irin wannan nau'i da yake gaggawan canza shi daga shirya zuwa ɓata ɗan adam ya ɗimauce a cikin wannan tsari da yake gaggawar kai shi shiga wuta ba zuwa aljanna ba kuma yana gaggawa yana ɗimaucewa cikin abubuwan da suka rikirkita masa rayuwa ko kaɗan baya jin daɗin ɗanɗanon daɗin rayuwa ko kaɗan bai samu hutu ba a cikin rayuwarsa a wani lokacin ma yakan ji gara da ya mace amma hakan ɗin bai sa shi kuma ya koma zuwa ga Allah ba har yanzu aikin sako yake ya kamata mu wata yar tsayawa akan wannan gabar da muka ambata tsayawa ta gaskiya kowa ya makansa hisabi ya tuna Qur'ani yake cewa kada ku zamanto kamar waɗanda suka yada Allah suka manta da Allah suka jefar da Allah Allah shi ma sai ya jefar da su Allah shi ma sai ya manta da su Allah shi ma sai ya yi watsi da su Allah ya ce waɗannan fasikai ne aikin fasikanci suke yi ba sa yin abin da ya zama tobin Allah shin yana iya yiwa ɗan adam ya manta kansa in zai yi tafiya ta yaya ɗan adam zai manta kansa in zai yi tafiya bayan ransa tana cikin jikinsa wannan ita ce haƙiƙanin alƙur'ani wanda ya ce wallahi ya manta da kan nasa kuma zai yi tafiya shi ne haƙiƙanin abin da alƙur'ani ya ambata wanda duk ya manta kansa ta hanyar manta ambatan Allah da bin dokokin Allah akwai tafiya lahira a gaban shi kuma ya manta da wannan tafiya ya manta kansa kuma zai tafi wanda duk ya manta da bautata ma Allah to ya manta da kansa kuma zai yi tafiyar dole kuma ya manta da kan nasa saboda haka Allah ya mantar da shi kansa da kansa baya yin wani aiki wanda yake zai amfane shi a wannan duniyar da kuma lahira zaka ga shi a cikin wannan duniyar ya gajiyar da jikinsa akan duniyar ya gajiyar da hankalinsa akan duniyar har hankalinsa ya kasa tuno masa abin da zai masa amfani a lahira ya gaji ne akan wani aiki aikin da bai da ɗaukaka a gurin Allah aikin da bai da wata manufa wadda za ta isar da shi domin cin burinsa a duniyarsa ko lahirarsa ya manta da kansa amma kuma yana aiki sai dai aikin ba na Allah ba ne kuma a cikin aikin ya manta da kansa yana tafiya ya je ya dawo amma baya zuwa inda zai ci riban lahirarsa da duniyarsa sai dai je ya dawo da asarar lahirarsa yana yin sammako amma bai sammako don ya bi Allah ya gyara ibadarsa sai dai ya sammako don halakar da kansa sai ka gan shi ya shagaltu idan ya zo sallah minti ɗaya minti biyu ya gama amma akan harkar duniya zai muni a rana babu shakka baya yin abin da zai 'yantar da kansa da kansa a wajen ubangiji idan ma ka kula da irin wannan mutumin a cikin ayyukansa da maganganunsa a wuninsa da kuma daransa za ka ga bai ma kusa ba ya aikata wani abu wanda ya shafi Allah tabaraka wa ta'ala ina wasiyar da Allah ya masa wanda yake cewa ga ya musu sallata da sukana da ibadata da rayuwata da mutuwata duk ga Allah ne bai da abokin tarayya da wannan aka umurce ni ni ne farkon mai miƙa wuya zuwa ga Allah mu tambayi kanmu da kanmu akan abin da muka faɗa a baya shin mun sanya wannan rayuwar tabu dan Allah mu mun sanya ta zamu gudanar da ita ga wanda ya azurta mu ya halitta mu ya rayar da mu ya manta da kansa wadda ya wayi gari sallarsa matacciya ce bai san farilla ba bai san sunna ba bai san mustahabi ba kuma bai damu ya tambaya ba ya manta da kansa wanda ya waye gari ya ruku'u bai san hukuncin ruku'in ba ya manta da kansa wanda yake sujjada bai san ma'anar sujjadar ba bai san matsayinta ba rayuwarsa babu bin Allah a ciki ita kanta sallar ba ta da rai ta mace kuma babu kushu'i a cikinta kawai motsi ne da jiki da wasu kalmomi da yake ambatawa wanda ba su kai ga zuciyarsa ba baya ma ji akwai wani alkawari na ubangiji a kansa na in bai kyautata sallar ba zai sha azaba saboda alqur'ani ya bashi labari akan masu irin wannan sallah baya jin daɗi ko kaɗan a lokacin da yake masallaci baya jin daɗi ko kaɗan a lokacin da yazo yake yin sallah hasali damunsa take yi baya jin daɗin ganawa da Allah ubangijin talikai na farko da na ƙarshe don haka yana ganin sallah wata azaba ce in ya zauna a masallaci baya ma iya zama cikin masallacin dukkan abin da ya sha ko kiran sallah aka sai yayi tsaki saboda bai jin daɗin ganawa da ubangiji ya manta kansa ya manta kansa wanda ya waye gari harshensa bushashe ne baya iya ambatan Allah bai iya faɗar subhanallah bai yin istighfari a wuni bai yi wa manzon Allah salati ballantana kai tsammanin zai buɗe alkur'ani ya karanta wannan ya manta kansa cikin alhairai yana zance ne cikin dukkan al'amura da asuba zai buɗe wayarsa menene akai a duniya wanda bai ji ba kuma wanda bai gani ba yake son ya ji kuma yake son ya gani ya comment ya manta a lahira ana aiki ya manta kansa da wannan idan ya buɗe wayarsa yana zagin wanda ya zaga yana buɗe dukkan wasu al'amura waɗanda suke cikin wayar domin ya aika nasa saƙon yana munaƙasha da tattaunawa da shi da wani akan waya akan dukkan wasu matsaloli da suka kewaye rayuwarsa na wahala amma ya manta lahira tana wahalar da ba za a yi mata waya ba a majalisinsa idan ya zauna wannan abun kaɗai shi yake ta aikatawa zancen kenan duk inda ya zaga a mota yake ko a ofis ko a shagonsa ko a gona ko ma a ina yake zancen kenan ya cika kafafen sadarwa da aika saƙonni wanda ba sa jawo masa alheri sai zunubai sannan harshensa kuma ya wofantu daga barin tuna Allah tabaraka wa ta'ala wallahi wannan rafkana ce ta ma wuce rafkanar harshe bar ma rafkanar zuciya ce kamar yadda alkur'ani yake cewa kada ka bi wanda duk ya zamanto rafkananne daga barin ambatonmu ya bi son zuciyarsa da zai tunatar da zuciyarsa ko kuma zuciyarsa za ta tuna da gaban jikinsa sun yi motsi wajen bin Allah kuma da zamanin da yake cikin rayuwa da kuncin rayuwa wala'alla da sun canza da ya cika zuciyar imaninsa da bishiyar imani wanda ta kafa cikin zuciyarsa ta fitar da rassa na alheri ya manta kansa wanda ya sake harshensa ko ya sake kansa zuwa ga son zuciyarsa kaɗan yake bi yakan kwana cikin wannan dare na duniya yana kwana ne da zagin wasu da yin kwal da wasu da maganganun da ba su kenan ba har gari ya waye asuba tana yi kuma ana kiran sallah ya kashe wayarsa ya kwanta sha'awarsa kawai ita ta shayar da shi wannan gubar ya bugu cikin giyar wannan guba ɗin yana maye bai ba sani ba ya kasa dawowa kan hanyar Allah da hakan kuwa in ba sa'a ba zai taɓalɓalce har ranar da za a taro shi sai Allah ya ce masa ya tambaye shi akan makantar da yake ciki ya ce ya Allah dan mai kata da ni ina makaho bayan ku na kasance ina gani a duniya ya ce ai haka nan ayoyina suka zo maka ka zamanto ka manta da su ka bar su ka makance don haka a yau na barka cikin makanta na kuma manta da kai ya manta da kansa shine wa wanda ya asarar watanni da shekaru yana aikin banza bai koma zuwa ga Allah ba ya ɓata lokacinsa mai tsada akan bin Allah bai yi aikin ba ya tsaya ba shi da aiki sai bibiya akan kafafen sadar da zumunci ko sadar da barka zumunci da dai sauransu waɗanda suke zage-zage da kuma annamimanci da haɗa mutane a wannan gurin ya ɓata lokaci ba tare da ya fa'ida fa'idar duniya ko addini ba har Allah ya zo yana gaya masa cewa ga mutuwa nan taro sai yana cewa a jinkirta mun a maidani wala Allah zan aikata aiki nagari cikin abin da da ban yi ba Allah ya ce wa maganar banza kake yi kawai kana faɗin ta ne abin da ya sha makance tsakaninka da duniya shine tudun ƙasar kabari ba ka ganin duniya yanzu harkar lahira ake haka kuma za ka zauna har zuwa ranar da za mu tada alkiyama la haula wala quwwata illa billah ya manta kansa wanda ya tilasta ma kansa tada husuma ba shi da aiki sai hada musu wani ma cewa aiki in bai zo majalisin ba majalisin bai yi daɗi ba shi ne yake tattaro musu ya zo ya kafa ba shi da aiki sai wannan ya ɗauko gaba a cikin zuciyarsa ta wancan ya ɗauko riƙo a cikin wancan yana da hikidu akan wancan yawa yi gari shi bawa ne a ƙarƙashin waɗannan cututtuka da suka halakar da zuciyarsa da munanan ayyuka har ya manta da kansa yawa yi gari shi kaɗai ba shi da aboki sai abokan gaba waɗanda suke gaba da waɗannan mutanen kullum kira yake zuwa ga husuma wannan zai shiga nadama zai zama abin zargi a duniyarsa da lahira a ranar da ubangiji ya ce dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba sai wanda ya zo da zuciya kubutacciya kuma lafiyayyar zuciya ya manta da kansa wanda duk bai damu da ta ida yake samun abin da zai ci ba ya manta da kansa wanda duk bai ya manta da bai damu da yadda za a yi samo kuɗin da zai ci ba ta haram ne ko ta halal shi dai bukatarsa kuɗi su shigo muhimmi shi ne tara rasidai na kuɗi yana kallon kuɗin ko da ta hanyar harabun ne zai mutu zuciyarsa za ta mutu ba zai farka ba ya gane irin waɗannan abubuwa Allah yana nuna masa ayoyi daga cikin rayuwar da yake duk wanda ya zamanto a haka da irin wannan hali Allah yakan masa wa'azi da wasu abubuwa haka nan kadai wani lokaci matarsa sai ta fata rai domin Allah yana jan hankalinsa ta wannan hanyar ko zai tuba amma ba zai gane ba haka nan sai ga ƴaƴansa sun kishi wai Allah yana jan hankalinsa ko zai gane ba zai gane ba sai Allah ya kawo masa wasu cututtuka cikin iyalansa ko kuma cikin kansa da kansa amma ba zai gane ba wani lokacin ma motarsa za a bata saboda a gane dawo ga Allah ba zai dawo ba wani lokacin kuma haka kawai sai a bata alakarsa da wasu mutane ko kuma Allah ya ɗauki albarkar dukiyarsa ya rinka shafewa ko kuma ya zamanto lokutansa ba su da amfani duk ta waɗannan wa'azozin da Allah yake masa ba zai gane ba ba zai bushe ba yana miskini wulakantacce kaskantacce a gaban Allah kuma duk da wannan dukiyar sai ka ga talauci a idanunsa Allah ya yi gaskiya yake cewa yake cewa wanda duk ya ɗauko dukiya ba tare da haƙƙin da ya kamata ya ɗauko ta ba misalinsa kamar misalin da wanda yake ci ne kuma baya koshi ya manta da kansa wanda ya zamanto gashi nan ya gabato zuwa ga ranar tashin alkiyama ko mutuwarsa ranar da dukkan mutane za su tsaya ga ubangijin talikai Allah ya ce za mu sanya littafi za ka ga mujirmai masu laifi suna jin tsoron littafin da abin da ke cikinsa suna cewa ya kai tabmo mai yasa wannan littafi baya barin karamin abu ko babba face sai ya kiyaye ya rubuta shi Allah ya ce za su samu abubuwan da suka aikata a halarci a gabansu ba ma zaluntar kowane mutum ɗaya Hudayl ibn Iyad yake cewa idan ya karanta wannan aya yakan cewa ya kai tonsa saboda haka sai ya sa kuka zuwa ga Allah da ayyukan da yake aikatawa ƙanana tun kafin manya ya manta da kansa wanda ya manta da kansa baya faɗakawa da juyawar zabani da ƙarewar kwanuka baya fa'idantuwa da wa'azin mai wa'azantuwa baya tunawa da nasihar mai nasiha baya faɗakawa da tsoratarwar mai tsarotowa har lokacin da zai ji wani kira daga wajen ubangiji na ƙarshe sai Allah ya ce masa ban rayar da kai ba a inda ya kamata ka tuna ka bi ni ai a can inda na rayar da kai din an samu waɗanda suka wa'azantu suka bi kai ma mai gargaɗi ya zo maka baka bi bane ka shagaltu da duniya ka ɓata rayuwar da haka Allah sai ce ka ɗanɗani azaba azzalimi bai da bace maki yi wa manzan Allah salati sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Allah ya umurce Allah ka yi salati ka yi tsira ga manzanka Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tare da alayensa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa ranar sakamako ya Allah ka buwayar da musulunci da musulmai Allah ka dirkakar da makiyanka da makiyan musulmai da makiyan musulunci Allah ka fitar da mutane daga halin da suke ciki na wahalharu ka riko da zukatansu zuwa ga ayyukan alheri wanda zai taimake su duniyarsu da lahirarsu ya Allah Allah kai mana agaji da taimako a bisa ambatanka da gode maka da kyakkyawar ibada gare ka ya Allah Allah kai ne mai juyar da zukata ka juyo da zukatanmu akan yi maka da'a ya Allah Allah ka sanya mu gare ka masu godiya masu ambato Allah ka sanya mu gare ka masu abin da masu ambaton ka ya Allah gare ka masu godiya gare ka masu tsayantawa gare ka masu sallah gare ka masu tuba gare ka masu komawa zuwa gare ka ya Allah kai kaɗai Allah ka farartar ka haskaka fuskokinmu ranar da za mu gamu da kai. Allah ka haskaka fuskokinmu ranar da za mu gamu da kai. Allah ka haskaka fuskokinmu ranar gamuwa da kai. Allah ka tseratar da mu daga wulaƙancin duniya da azaban lahira. Allah ka tseratar da mu daga wulaƙancin duniya da azaban lahira. Allah ka gafarta a gare mu, ka gafarta ba iyayenmu, ka gafarta ba sauran iyalanmu. Ya Allah wanda ya kasance daga cikin iyayenmu maza ko mata, ko iyalanmu matanmu wanda suka kasance matattu Allah kai baiwa a kansu ta hanyar yi musu afuwa da gafararka. Yi musu afuwa ya Allah da gafararka da kuma yardarka ya Allah. Ka sanya kabarinsu ya zamanto mai ni'ima. Allah wanda ya kasance daga cikin iyayenmu maza ko mata ko iyalanmu ko ƴan uwanmu waɗanda suke raye ba su mutu ba, Ubangiji ka taimaka musu wajen yi maka ɗa'a. Ubangiji ka azurta mu da musu biyayya da saba da zaman lafiya, ka cika a gare mu da su gaba ɗaya a cikin wannan rayuwa da alherin ka ya Allah. Allah ka kyautata matanmu ya Allah da matan musulmai. Allah ka kyautata ‘ya'yanmu da ‘ya'yan musulmai, Allah ka kubutar da su daga dukkan wata fitina da sharri, Allah ka yi riko da hannayensu zuwa ga alheri da shirya da sutura da kabewa da falala. Allah ka ɗaukake mana dukkan wata cuta ya Allah daga masu cuta. Allah dukkan wata cuta ka ɗauke ta daga marasa lafiya a cikin dukkan garuruwan musulmai. ka yi muwafaka ya Allah ga waɗanda suke jagorancin musulmai zuwa ga taimakon tauhidinka da sunnar manzanka sallallahu alaihi wa sallam Allah ka karya barna ya Allah da munanan ɗabi'u Allah ka yi riko da kwakwalen mu zuwa ga abin da kai kake so ka yarda da shi ka ɗaukaka al'amarin musulunci da musulmai ya Allah domin kai mai ji ne kuma mai gani masani ya Allah muna roƙonka ka saukar da aminci a wannan jiha ta Gombe a keɓance da kuma Najeriya gaba ɗaya. Allah dukkan wasu da baibaye da suka sa mutane wahalhalu Ubangiji ka warware su ya Allah. Muna miƙa ƙasar mu a wajenka ya Allah domin kai ne mai tsaro kuma kai ne mai kula. Allah ka kula da mu ya Allah kada ka kama mu da abin da wawaye suke aikatawa daga cikin mu. ya Allah muna roƙonka rabo mai kyau a wannan duniya da kuma rabo mai kyau a lahira da kuma tseratar da mu azabar wuta wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمكم الله وإياكم